بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagiri mai tarin albarka masjidul muhajiri a wannan anguwa ta ɗan tudu a karci makoyo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa ta mu ta nijar a yau muna ranar laraba daren alhamis takwas ga watan ramadan hijirar nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu miladai isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako allah marwakin sarki a daidai irin wannan lokaci muke bere tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisunmu na 25 a cikin tafsirin wannan shekara majalisunmu na bakwai a cikin suratul bakara a jiya mun yi bayani a ƙarƙashin aya ta 24 a yau za mu yi da bayani a cikin aya ta 25 fadar ubangi subhanahu wa ta'ala wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار na'am
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم fiha وهم فيها خالدون
jazakallahu khairan ubangi subhanahu wataala ce bashirin ladina amanu kai bishara kai albishir da wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa lalle aljanna ta tabbata gare su wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta Allah ya ce kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa duk lokacin da aka arzita su a cikin aljanna daga kayan 'ya'yan marmari aka arzita su qalu hadha alladhi ruziqna min qabl sai su ce wannan shine aka bamu irin shi a baya Allah ce wa utubihi mutashabiha an dai zo masu da kamancece ne ya shine Allah ce wa lahum fiha haka 'yan aljanna ka masu bushara wanda suka yi imani ka masu bushara a cikin aljanna za su samu azwajun mutahhara mata wanda suke tsarkaka wa hum fiha khalidun kuma a cikin ta su masu tabbatuwa ne za su tabbatuwa a cikin gidan aljanna wannan aya jiya mun yi bayani akan abin da ya shahi abin da Allah maraukin sarki yake bayani mai nuna cewa duk mutunan da bai yi imani da Allah ba kuma bai gamsu ba da abin da Allah yi to ya zo da wani abu na daban idan kuma ba zai iya ba to har abada ba zai iya ba to Allah subhanahu wata'ala a yau sai yake mun bayanin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ya yi bushara ya yi albishir da ga masu imani albishir ɗaya ne daga cikin ayyuka annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala yake cewa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira kuma aiko ka ba ya kai ma'aiki tsira da aminci su tabbata gare ka sai dan ka zama mai albishir kuma ka zama mai gargadi ashe da Allah ya ce wa bashirin ladina amanu kai albishir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da masu imani wannan dama yana daga cikin ayyuka wanda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi haka Allah subhanahu wataala ya siffanta annabin shi da cewa shine mai yin bushara Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mu mun aiko ka domin ka zama mai shaidu mai yin albishir ga masu imani wa nadhiran kuma mai yin gargadi ashe bushara shine asalin manhajin wannan da'awa wannan addini ayi ma albishir malamai suke cewa albishir shine a gaya ma abu mai daɗi wanda ba zai zo bai zo ba yana tahi sai a gaya ma shi domin zuciyarka ta shi daɗi ka yi murna ka yi horin ciki to wannan da'awa ubangiji subhanahu wata'ala asalinta ta zo ne don ta yi bishara ta yi albishir ta gwada mamu akwai daɗi gaba akwai murna ubangiji subhanahu wata'ala ce ka yi ma masu imani bishara wanda suka dage suka yi aiki mai kyawu da daɗi da babu daɗi suna nan akan tafarki nagartacce Allah ce ka masu bishara masu albishir za su samu aljanna wani azumi da ake gabatarwa wannan salloli biyar da masu imani suke haƙuri da masu imani suke jin ƙai da tausayi da masu imani suke Allah ce ba zai ta haya banza ba ka masu albishir za su samu aljanna Allah ce aljannan nan tajiri min tahtiha al-anhar wadda goramu suna gudana a ƙarƙashinta shi yasa shi albishir a cikin alƙur'ani mai girma ana yin albishir da imani kuma ana yin albishir da aiki na ƙwarai idan aiki na ƙwarai ya gabato sai abu mai imani albishir a ce albishirinka watan ramadan ya kusa kamawa albishirinka kwanakai goma na ƙarshen ramadana sun gabato albishirinka lokacin alkhairi kaza ya gabato to ana yin albishir da imani kuma imanin da mutum ya yi na yarda da lamun cewa da sakankan cewa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai a mai albishir da shi don shi ma ya ji daɗi ya gane cewa abin da ya ba wahalar banza ba ce Allah zai ba shi imani zai ba shi aljanna akan imani da yarda da yi da Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa nan Allah ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihat kai bushara ga masu imani kuma kai bushara da wanda suka yi aiki nagari wannan aya tana nuna mamu gama aikin kwarai da imani duk mutumin da ya yi imani to abinda ake jira gare shi yi ayyuka na gari masu kyawu masu daɗi mara wahala kuma ga ɗumbin lada mutum ya aiki da bakin shi aikin magana shine ambato karatun alkur'ani zikiri salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tasbihi da hailala wannan su ne ayyuka na gari mutum ya ayyuka na gari na gabbai na fulfuli zuwa wajen karatu sallah haka mutum ya ayyuka nagari a cikin zuciya ya kudirce alkhairi ya kudirce tausayi ya kudirce rahama ya lamunci ya yarda da wannan rayuwa da abinda Allah ya raba bashi wannan idan mutum yayi wannan to Allah subhanahu wataala yana mai albishir da cewa zai samu aljanna wannan kuma aya tana ƙara nuna wa muhayyaujiya yadda ubangiji ta'ala yake ƙara zaburar da mu dai yake ƙara zaburar da zukatanmu da akan ayyuka na alkhairi kadiba ajiya yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labarin yadda ya halicci sammai ya halicci ƙasai ya zuba mamu da ruwan sama don mu bauta mashi to wannan bautar in mun yi ta ba mun biya kudin abinda aka man bane na sama ko kuma kasar da aka shinhida to in mun yi bauta shikenan ta zuji a'a sai Allah ya ce in muka yi bautar kuma kamar mu albishir annabi Muhammad imamu albishir da cewa akwai aljanna ashe wannan yana nuna mun yin wannan imanin da Allah subhanahu wataala yana sa da'a yana sanya mutum ya ƙara samun nutsuwa akan abin da yake yi alƙur'ani mai girma cike yake da bushara Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul zumar yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله inna Allah إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah ce ya ibadiyal ladina asrafu إنه هو الغفور الرحيم Allah ce ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayuna wanda suka yi banna Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ku sari daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki dai innahu huwal ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai rahama ashe idan muka yi imani sai imanin mu ya zamana ya tudanyu da saban Allah a kasancewa mu 'yan adam to Allah ya man bushara wannan dai wanda muke bauta ma mai gafara ne kada zanubinmu na yau ya hana mu aikin gobe kada shin yau ba mu yi ma Allah abin da yake so ba to gobe kuma mu kasa yin wani aiki na alkhairi to shine Allah sai man bushara cewa ya ku wanda suka samu kuskure a cikin ayyukansu la taqnatu min rahmatillah kada mutum ya yanke tsammani daga rahama Allah subhanahu wataala saboda shi Allah yana yin gafara ga wanda ya ga dama mai yawan tuba ne mai yawan yahuwa ne mai yawan afuwa ne haka ubangiji subhanahu wataala yana ma masu imani bushara wajen mutuwa idan mai imani ya wahala ya yi azumi ya wahala ya yi sallah biyar tsawon shekaru yana ta yi yana ta kamantawa bakin gwargwaro duk inda aka ce Allah ya ce ayi inda aka ce Allah ya ce a bari yana haƙuri ya bari daidai gwargwadon iko yana ta kwaɗayi wajen Allah to in ya zo mutuwa sai Allah mai albishir Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا tatanazzalu alaihimul malaika فاستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا wa abshiru وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah wanda suka ce ubangijinmu shine Allah dama Allah zai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku to wanda suka yarda da wannan bautai anan cikin suratul fusilat Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah wanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu sannan kuma suka yi tsaye a kan bautar ubangijin nan allah ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su sauko zuwa gare su suna cewa allah ta hafu wala ta hazan kada ku tsorata kada ku yi bakin ciki kada ka yi bakin cikin rabuwa da 'ya'yanka kada ka yi bakin cikin rabuwa da uwaye kada ka yi bakin cikin rabuwa da majalisan tafsiri Allah zai ce masu Allah ta hafu wa la ta hazari kada ku yi bakin ciki sai a masu bushara wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirunku da aljanna wannan wadda ake ta muku alƙawari mala'iku za su ce wa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي
za cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ce mu mutanenku ne abokananku ne na hulɗa fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wannan tafsiri da muke muna tare da mala'iku sallar da muka yi ta ashen muna tare da mala'iku wajen shan ruwa da muka yi azumi muna tare da mala'iku in an jima za mu sahur muna tare da mala'iku sai ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu mutanenku ne wanda muka yi rayuwar duniya tare wa fil akhirah haka a lahira muna tare za a cewa walakum fi ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون za a cewa walakum fiha a cikin aljanna kuna da ya tabbata gare ku a aljanna ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku take bukata kun banda aljanna babu inda ake samu haka aljanna ne kadai za a tuka ma rai burinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dan adam babu abin da ke iya tuka mai gurin ya sai mutuwa duk yadda kai kuɗi da yadda kai ilimi da yadda ka samu sarauta da yadda ka samu ƴaƴa to akwai gurin da kullun cikin guri kake tashi to amma aljanna sai Allah ya ce mu masu imani a masu albishir lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abinda rayukanku suke rayawa da wanda muka tuna yanzu da ma wanda bamu tuna ba aljanna za a samu Allah ce lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un abinda kuke tunani kaman mafarki Allah ce aljanna akwai shi a duniya in mutun yayi zaune zai rinka tunani na ni'ima balle matashi yayi tunanin ya samu mota yayi tunanin ya samu gida yayi tunanin ya samu ya ya samu yaya yayi tunanin ya samu matsayi yayi tunanin ya samu sarauta ko mulki ko wani abin da ya kama da wannan to Allah ya ce lakum fiha ma tad'un duk abin da kake tunani a gidan duniya to in ka shiga aljanna an baka dama in ka ce ama za a ma ala ce nuzulan masabki ne
من غفور رحيم ala ce nuzulan min ghafurir rahim masabki ne daga mai gafara mai rahama ka yi tunana a ce ga wani mutunan kwarai zai ma masabki To babu wani mutunan kwarai wanda kai masabkin Allah Allah zai ma masabki in Allah ya yarda daga mai gafara mai rahama wannan wahala tashin hankali karewa arziki karewa tattali mu haɗu tashi a kai azumi mutum bai samu wani abu mai kyau bai ci wani ya sha ruwan koko ko mai tashi ya yi tarawihi wani ma bai samu kokon ba haka kuma za ya tarawihi allah ce albashirinku nuzulan min ghafurir rahim akwai masarki daga mai gafara mai rahama kowa zai a warki za a ji daɗi za a tuna baya sai dai a tuna a yi dariya saboda mi an yi aikin kwarai Allah subhanahu ta'ala zai ma masu imani bushara kuma bai bata bai saba alƙawalin shi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba alƙawali alƙawalin da yamman mu na gaskiya ne wannan bushara alƙawali da aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yamma mu albashir ba ha'intan mu bane ake da gaske ne akwai aljanna kuma insha Allah da gaske ne za mu shige ta kuma in mun shiga za mu ji daɗi za mu tuna duk wahalar da aka yi za a manta Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yake cewa a yi madai masu imani a cikin suratu yunus Allah ce da humul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah za a yi mamu bushara a rayuwar duniya haka za a mamu bushara a rayuwar lahira shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yake cewa a yin bishara ga masu imani mi zai tabbatuwa gare su jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wadda korumai korama korama take gudana a karkashin ta kana saman gado kana lilu kuma kasan ka ruwa suna wucewa ruwa na ni'ima na jin dadi korama ta madara tana wucewa kana sama tana bi ta ƙasa ƙorama ta zumuwa tana wucewa kai kuma kana sama za ka samu duk abin da ranka ke so na ni'ima na kwanciyar hankali na jin daɗi Allah ya ce tsabar mutane sun mance kullama ruziqu min hamin thamaratin rizqa tsabar wahalar da aka sha gidan duniya masu imani za su mance da ita har ya kai in aka ba mu abu a aljanna za mu rinka cewa hadha alladhi ruziqna min qabl ai Allah ka ba mu irin wannan alhali ba ba mu ba amma saboda ni'ima talaka za rinka cewa ya ci wannan tsabar an mantar da shi wahala an mantar da shi tashin hankali ana mai sakamako mai kyau na haƙurin da yi na bautar Allah da yi na juriya na yahuwa na tausayi duk abin da Allah ya umarce shi ya yi to yau ranar sakamako ta zo Allah ce aka ba su abin kayan marmari za a rinka cewa hadha alladhi ruziqna min qabl wannan shine aka ba mu a gidan duniya Allah sai ce masu a'a ka diba karamci na Allah ba a tuna ma baya a ce kai da ba a baka ba ka tuna ka taba wahala sai a ce a utubihi mutashabiha kamar ne yamma da wancan ba shi bane irin shi dai ne makai ka san ba a baka shi ba mutunan da ya mutu bai taba samun wata ni'ima ba a gidan duniya haka yin rayu ba ya da gida ba ya da mota ba ya da kaza babu kaza babu kaza babu kaza babu ya shiga aljanna wani haka yake shan ruwa akai azumi amma ya rasa abin shan ruwa abin da za ya sha babu wani ruwan famfo za ya sha wani ruwan fiya wata wani ya rinka bi majalisa majalisa masallaci masallaci inda ya samu koko ya sha amma tsabar ni'imar da za a mai gobe in aka kawo mai ayaba aka kawo mai fam aka kawo mai kayan marmari da wanda ya sani da wanda bai sani ba tsabar ya ji daɗi sai ce Allah ka taɓa ba mu wannan shi kuma Allah saboda karamci don ka a tuna mai wahalar da ya duniya sai a ce mai wa utubihi mutashabiha a irin shi ne shi ganye ne abinda kake tsinkaye duniya wasu na ci in ka ci sai ka tuna kamar ma kai ne ka ci Allah bai tsanan bai ce walahum fiha azwajun yan aljanna maza za a ba su mata mata za a ba su maza za a ba kowa abin da yake so a nan mafi yawancin mata za ka samu wasu makatai wasu bidiyo da ke yawo wasu maganganu mata sukan san su yi wasa da aljanna za ka shi suna cewa har aljanna akwai kishiya al'amarin ya wuce nan in ka shi ana tunanin kishiya ana cikin wahala duniya kenan wallahi a aljanna ba ke tunanin akwai kishiya ke dai Allah kai mu a duniya ne ake tunani in ana magana kishiya sai ka ji mata suna tsoki har aljannan ma sai an mamu kishiya nan duniya ne ake Allah ce walahum fiha azwajun mutahhara za a ba kowa in mace ce za a ba ta namiji tsarkakakke in namiji ne za a ba shi mace tsarkakakka shine azwajun mutahhara za a ba kowa tsarkakakken abin da yake so Allah ya san zuciyar kowa za a maida ma matarka ta aljanna irin tunaninka na gidan duniya wanda mace karama ke burge shi za a maida mai matar ta aljanna karama yadda yake so wadda namiji dogo ke burge ta za a maida mata mijinta dogo wadda gajere ke burgewa za a maida mata mijinta gajere kuma za a bata kambu na sarauta shi yasa ibnul qayyim yake cewa shi yana ganin a aljanna da Allah subhanahu wata'ala in aka yi magana aljanna sai yake ce ma maza wa hurun ain za a ba maza mataye na aljanna hurul ain sai yake cewa yana daga cikin abinda za a ba maza na cewa ana gaya ma maza horul ini ne saboda su matan sun yi cabawa ta wannan bangaren ko a gidan duniya aka ce wanci an kai ta gida su a ɗabi'ar mata aka ce wannan ta yi aure ga gidan da aka kai ta to in gidan matsi ne da wadata da sarauta duk duniya babu wanda take so ya san inda take kamar abokanin da ta yi rayuwa tare da su duk wayanka sai ta kira abokanta sai ta gaya mu sai ta ɗauki bidiyo ta tura aka kai ta daga nan a ɗauke ta a kai ta wani gari duk yadda za ta yi ta tana abokanta sai ta tana kuma sai ta gudu gidanta to shi yasa Allah subhanahu wata'ala saboda za ya kamba masu ya masu sarauta su zama su ne sarakai ana masu hidima suke ba da umarni suke ce ma 'yan aljanna wanda aka iske ku yi nan ku yi aikatan ku yi kaza ku yi kaza to shi yasa wannan ni'imar da za a ba mata dan kan maza su ga kamar an bambanta su sai ake gaya ma mazan su za a ba matan amma ita wadda ta yi imani ta shiga ita ce za ta mulkin mijin duk wannan haɗu tashin da mata ke yi in an ta yi aljanna ita za ta yi mulkin na mijinta wanda yake shiga cikin aljanna ita ce za ta ce mahurul ini je a jiwa in kwanan can ta ce ma kai shiga can yadda dai mata suke so su mai da kaka matele suna da remote in sun danna ka juya in sun danna su koma can to aljanna za a ba su wannan damai za a ba su wannan sarauta in ta ga hurul in ta gita ce ki kuma gwadala ke je can wurin ita kuma ita ce sarauniya to shine Allah subhanahu wataala ke ba mu labari cewa lahum fiha azwajun mutahhara za a ba kowa daidai da shi to dan kada mu tsorata kuma Allah ce wahum fiha khalidun kuma a cikin aljanna za a dawwama haka ana murna ana jin dadi ashe imani ba abun wasa bane imani akwai dadi aiki alkhairi akwai sakamako to shine Allah subhanahu wataala a cikin suratul mu'min a cikin suratul muhammad yake cewa mathalul jannati allati wu'ida al na'am na'am وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار na'am وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى na'am ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah ce cewa matharul jannati allati wu'ida wu'ida almuttaqun yace kwatankwacin aljanna wadda aka masu imani alƙawali Allah ce misalin ta fiha anharun mimma daga cikin aljannan nan akwai korama ta ruwa wa anharun min laban akwai korama ta madara wa anharun min asalin musaffa akwai korama kuma wadda take ta tatar ta zumuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anharun min asalin musamma musaffa a cikinta akwai korama ta tatattan zuma wa anharun min khamrin akwai tatattan giya Allah ce laddatin lisharibin mai daɗin sha ga din mai sha a gidan aljanna za a ba mu giya giya mai daɗi wadda ba ta sa maye sai dai ta ƙara sa tunani mai daɗi shi yasa malamai suka ce idan 'yan aljanna sun sha giya mayan da za su yi shi ne za su rinka tunanu ayyukansu na alkhairi suna shan abin sha suna kurba giya suna tuna yadda suka jajirce suka yi mamazansu da'a a gidan duniya suna kurba giya suna tuna yadda suka wahala a cikin tarbiyyar yara ƙanana suna shan giya suna tuna haƙurin da suka yi da jajircewarsu a cikin yi Allah subhanahu wata'ala biyayya to haka Allah madaukin sarki yake ba mu labari cikin aljannan nan komi akwai nan ɓangaren abinci kenan Allah ya siffanta ko kuma a ce ma ɓangaren sha abinda za a sha a cikin aljanna to haka Allah subhanahu wata'ala yake siffanta wannan aljanna da sunaye daban-daban daga cikin sunanta mai kwantar da hankali Allah ce jannatu adnin aljannati ta har abada Allah ce jannatu adnin yadkhulunaha aljannati dawwamamma wanda in an shiga har abada ana nan cikinta kuma cikin aljanna kullun sabanta gini ake kullun in ka tashi sai wani lokaci sai ka gidanka ka ba shi ba saboda kullun cikin modal sabo ake ma shine jannatu adnin aljanna dawwamamma mai dadi Allah subhanahu wata'ala ya kirawo ta da wannan sunan dan hankalin mai kwanta haka ya kirawo ta da jannatul firdaus aljanna madaukakiya alfirdaus shine abu mai kamshi wanda yake madaukaki kololuwa cikin komi shine ake cin firdaus Allah ce innal ladina amanu kanat lahu amilus salihati الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Allah ce innal ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi ayyuka nagari Allah ce kanat lahum jannatul firdaus nuzula Jan- aljanna madaukakiya ta zama ita ce masauki ya zuwa ga mutanen nan ashe duk mutumin da ya yi imani kamar da Allah ce bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ay aljannan nan madaukakiya jannatul firdaus ne za a bashi to a cikin gidan duniya aka iya sa ka cikin ni'ima amma kuma sai ka samu fargaba ka rinka jin tsoron barayi ka rinka jin tsoron talauci ka rinka jin tsoron kaza ita aljanna sai Allah ya ce hiya darus salam ita gida ne na aminci in an shiga to babu wani fargaba babu haɗuwa gaba babu jin cewa garar da za a hita ko garar da za a mutuwa in an shiga an shiga Allah ce lahum darus salam so yan aljanna za a ba su gida na kwanciyar hankali na nutsuwa na ni'ima haka Allah ya kira wannan aljanna da darul maqama gidan zama in an shiga an shiga ita aljanna babu kuskure a ce an sa ka an hiddo ka da ka tsoma kafa ka wuce wurin shine darul maqama Allah subhanahu wataala ke cewa allazi ahallana darul maqama wanda ya wadarta mu ya kawo mu a wannan gida na tabbatuwa gida ne mai kyau mai dadi kwalwa ba ta iya tana abin da ke da kai aljanna Allah yana misalta mu ne kawai dan mu iya gane abin amma ba mu mu iya sifanta mu aljanna kawai sai in mutum ya je ya gani abin da ya gani shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba yake ba mu labarin yan aljanna suna da gidaje wa masakinu tayyibatan fi jannati adnin Allah ce suna da gidaje masu dadi masu kyawu a cikin aljanna saboda a gidan duniya kowa na son gida kowa yana tunanin ya yi gida ya yi vila ya yi bini ya yi kaza ya hidda ɗakin baƙi ya hidda kaza allah ce wa masakinu tayyiba a cikin gidan aljanna kowa zai samu gida mai daɗi gamsar shi wanda zuciyar shi mai haka a cikin aljanna allah ya siffanta mamu akwai itace na, na kayan ɗanyi kuma akwai itace na kwalliya allah ce fihi ma min kulli fakihatin zaujan cikin aljanna kowa zai samu duk iccen da ka sani to za a kawo ma kalan shi guda biyu za a kawo ma namijin shi da mace za a kawo ma duk itacen da ka sani masu walƙiya da marasa walƙiya masu ƙamshi da wanda ba su da ƙamshi masu ƙara gyara gini da masu ƙara gyara gida dukkaninsu akwai su shi sa nabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da haɗu da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ka gaya ma mutanenka ƙasar aljanna tana nan tana jana a yi shibka shibkar shi ne yawan cewa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar haka a cikin aljanna ubangiji subhanahu wata'ala ce za a yi innuwoyi na shakatawa na jin daɗi Allah ce wa zullin mamdud yan aljanna suna da innuwoyi dogaye akwai wanda shi in sahiya ta yi yana so ya samu inno hanci ya zauna ya huta sannan ya ci wajen aiki to aljanna Allah ce albishirinka wannan hutun da ake da sahi gindin bedi akwai irin shi aljanna Allah ce wa zullin mamdud wani in batun da sahibi ya zo ya sha hanci ya sha iska bai jin daɗi to Allah subhanahu wata'ala ce a aljanna ma akwai irin wannan innoyin za a ma kowa abin da yake so kowa zai samu abin da yake so a cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala ce aljanna za a mamu tufafi da kwalliya wadda ta dace da kowa Allah yake cewa yalbasuna min sundusin wa istabarak za a rinka sanya musu sundus da istabarak wasu kaya ne a ƙasar ruwa ake samun su za a rinka yin kwalliya da su a cikin gidan aljanna Allah ce yuhallawna fiha min asawira min zahabin ai namiji bai sa asawir ai asawir su ne kayan kwalliya na mata to dan su san ba a mance da su ba Allah ce akwai sarka akwai yan kunne akwai zobuna na zahab da za a yi ma mata kawai dan su rinka yin kwalliya da su a cikin aljanna na haka aljanna ubangi ta'ala zai cika masu imani ni'ima da baiwa da falala ta hanyar cire masu duk wani kyashi duk wani abin da kike tunani na kyashi za a cire shi Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghil za a ebe komi daga cikin zukata duk wanda ka gani a aljanna za ka shin ka ga masoyinka wanda kan mu suka gani duk wanda ka gani to kana san shi abokinka ne masoyinka ne kana mai murna yana ma murna haka aljanna za a samu yarda Allah Allah subhanahu wata'ala za ya cewa wa ridwanun min Allah akbar Allah zai cewa ya ku yan aljanna ku saurara na yarda da ku daga yau na lamunce muku kowa ya je ya fanta ma ya yi abin da ya ga dama ba irin aljanna annabi adam ba wanda aka fara bashi aka ce ma annabi adam ga aljanna nan ka yi komi amma kada ka ci itaciya guda biyu to amma mu muka shiga Allah zai cewa kowa ya je ga ta nan babu inda aka hana ka shiga in ka gaba ka shiga ba to aikin ka ne bai da kai ka ba kuma hikima ta Allah inda aikin ka bai kai ka ba za a mantar da kai wurin ba ka zuwa wurin wanda duk bai shan giya aljanna za a mantar da shi giya bai ma tunanin akwai giya za a masulta mai giya da wani abu na daban kuma hikima ta Allah subhanahu wata'ala dan ka a haɗe wani ya ga gidan wani ya yi wani to ubangi subhanahu wata'ala kuma sai hidda wuraren haɗuwa a cikin aljanna idan kana buƙatar mutum za ku haɗe ne da kai da shi a wani wuri nan musamman ku haɗu ku gaisa shi bai san cikin ni'imar da kake ba kai baka san cikin wanda yake ba tsabar ni'ima Allah subhanahu wata'ala cikin aljanna za ya kai kololuwa kololuwar jin dadi ana da cewa Allah ya sama Allah ya kasa shi dan wata ran yazo cito da wani hannu ya yi ta shi kadai ya daga ta sama annabi sallallahu alaihi wasallam an kashi irin wannan tunanin ka ce a'udhu billah shi dan zai zuma a ce Allah shi ya sama kai ta tunani to ya aka yi sama Allah shi ya yi mutum daga laka to kwaba shi ya yi da hannu biyu ce ma Allah shi ke bada to abin yana gare shi ne ba ya ɗauka ya bada to ranar alkiyama duk wannan tunanin na bai ke cewa inda ya zo man mu ce a uzubillah mu ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah to ranar alkiyama duka za a yi ta ta ƙare kowa zai ga Allah yan an shiga aljanna Allah zai bayyana mutane su gan shi kamanci da gida kamanci da mata kamanci da abin sha kamanci da abinci kamanci da kwalliyarka komi aka ma za ka mancewa da shi sai ka ga Allah wanda kai ta bauta kai yi dan shi zai bayyana sai ka gane shi Allah gabanin ya bayyana zai ce mai yan aljanna in maku wata ni'ima yan aljanna sai Allah mun kawo mu kome ce akwai wadda ta yi ta su ce mai a'a babu wangi subhanahu wataala fa yatajalla kadiba annabi Musa da ya kodai ne ga Allah aka ce mai lantara ni walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani annabi Muhammad sallallahu aka dauke shi aka tai da shi sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai aka kai sidratul muntaha jibril yace ni ga inda za na kai wuce yau wuce daidai ya gano Allah aka hana mai ganin shi annabi ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace shi dai ya hau sama ya ji magana yace nurun anna arau yace haske ne ta ina idan Allah sai gane shi amma aljanna ubangi subhanahu wataala yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi kowa wanda ya shiga aljanna to za a mamu ni'ima ta ƙarshe a gwada mamu ubangijinmu subhanahu wata'ala ƙarshen ni'ima da Allah subhanahu wata'ala zai mai yan aljanna na haka ya ku yan wa musulmi a ashe wannan imani da muke ta kokarin mu yi ashe abu ne mai romo ba ga banza ba zai tahiya abu ne wanda akwai alƙawalla ƙasa masu yawa kuma wanda za a cikawa da tabbaci kuma duk wanda ya imanin babu bambancin launi babu talaka babu mai kuɗi za a gami a yi murna a shi daɗi a cikin aljanna shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya siffofi na wanda za su kai mutane aljanna babbar siffa ta farko dai ita ce imani mai da al'amari ga Allah haƙuri yarda al'imanu bil qadr imani da ƙaddara rada aka jarabce ka babu daɗi ka yi haƙuri ka tuna akwai aljanna rada aka baka kuma ka ji daɗi ka gode ka tuna cewa wannan so mun taɓa ne akwai wanda ya yi shi in an baka duniya ka ji daɗi ka ji daɗi sai ka tuna akwai wanda ya yi sai ka zabura kuma ka yi ta sallah ka yi ta sadaka ka yi ta abin da ya kamata na alkhairi rada kuma aka siya zo kuma ka yi haƙuri ka daure idan ka daure sai ka tuna cewa akwai aljanna a abu na biyu wanda zai sa mutane mu gami a aljanna shine mu yi ta aiki da kwarai al'amadu salih ayyuka nagari magana mai daɗi mu bar zagi mu bar munafurci mu bar ƙarya mu bar ha'inci mu bar yaudara duk wata magana mara kyau mu aji ya zama na maganganun masu daɗi ne annabi sallallahu alaihi cewa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut mu gai alkhairi ko mu kyale wani ya wuce da mota bai baka ko dala ba ka san yana da ya hana ma ka kyale bakinka ka ce Allah tsari in baka iya cewa Allah tsari annabi ce kyale bakinka ci gaba da lamarinka kada ka yi neman sai ka bata shi ko ka ce ba mutumin kwarai bane ko yayi kaza ko yayi kaza ka kala bakin ka insha Allah sallam haka yana daga cikin ayyukan da za su kai mu aljanna ya huwa idan aka yi wani abu siffa ce ta yan aljanna su yayi an yi kuskure an baka hakuri to kai hakuri ka manta da dukkan wani abun da ya gabata haka daga cikin abin da zai kai mutum aljanna shine tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala yake zana waɗannan ababe a cikin alkur'ani wuri daban-daban wani wuri ya ce ma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ya kawo masu haƙuri wani wuri ya kawo masu gaskiya ce su kaɗai za su shiga aljanna wani wuri ya kawo masu amana ce su kaɗai za su shiga aljanna wani wuri ya kawo masu imani ce su kaɗai za su shiga aljanna wani wuri ya kawo ayyuka na gari shi idan mutum ya samu wannan to ya gama tattara dukkan wani abin da zai kai shi aljanna sai abu na biyu shine mutum ya yarda kada ka bauta ma Allah kana shakku ka bauta ma Allah da cewa kai zaka shiga aljanna kuma ka roki Allah madaukin sarki da kai ka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana cewa ya Allah ka ba mu aljanna kuma duk wani aikin da zai kai mu aljanna ya Allah ka sa mu aikata mashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a saboda gida ne mai daɗi yadda kake addu'a Allah baka kasuwa a duniya ko Allah ya baka lahiya ko Allah ya baka kaza to duk abin da zaka roƙo to aljanna ta yi shi muhimmanci shi yasa mu roƙi aljanna cikin addu'o'in mu mu roƙi ayyukan da za su kai mu aljanna mu nemi tsarin Allah madaukin sarki daga wuta saboda wuta ba ta da kyawu mu nemi Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga dukkan aikin da zai sa a ce yau dan adam ya shiga wutar jahannama shi yasa Allah subhanahu wata'ala nan yake yi mamu albishir a cikin wannan aya yake cewa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa tubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara ala tuhum fiha khalidun muna roƙon Allah ya kai mu gidan aljanna Allah tabbatar da mu cikin mutane za shiga aljanna a wannan makaranta daidai Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tunci mahalashi Allah madaukin sarki ya fi mana sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh